الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أهل الله bayan haka yau ranar asabar 29 ga watan jumadal akhira hijira 1447 wanda ya muwafaka 20 ga watan 12 shekara 2025 miladiya ci gaba da karatu na fiƙihu daga littafin irshadu saliki ila ashrafil masalik wanda ya fi shahara a wannan ƙasa ta mu ta hausa da askari wanda wannan shine darasi na bakwai darasin da ya gabata an kammala bayani akan nawaƙidul wudu'i abubuwan da suke warware alwala sai za a shiga bayani akan wanka eh an ƙara bayani akan tsarki na hadasi wanda yake ƙarami so za a shiga bayani akan tsarki na hadasi babba eh shine zai fara da bayani akan mujibatul gusli wato wasu abubuwa da suke jayo wajabcin wanka faslun ai haza faslun wannan wani fasli ne mala ce alguslu bidan mil gaini gainin din nan don magareta wasu nusak din suna kuskure su sa algaslu to alguslu ne idan an ce alguslu shine isalul ma'i li jami'il jasadi bi niyyati istibahati salati ma'ad dalki wannan shine tarifin al-ghuslu agun malikawa shine sadar da ruwa ga dukkanin gangar jiki tare da niyyar neman halatta sallah ma'ad dalki kuma ana cuɗanyawa saɓanin wasu malamai da suke cewa a'a zuba ruwan ma kawai yana wadatarwa ko da ba cuɗanya ba to buhu shi algusul ɗin nan wankan nan da aka ambata na ibada buhu yana wajabta shi daga aujaba ne minin ruba'i to shi ne sai a ce yujibu shi kuma hudin yana koma zuwa ga algusul yana wajabta wankan khurujul maniyi fitar maniyi alal adati bisa ga fuska ta al'ada ma'ana ya fita yanda ya saba fita to fitansa yana wajabta wanka eh kaga wannan ya kore inda ya fita a fuskan da ba ta al'ada ba eh shi da yana fita adatan wato a lokacin sha'awa lokacin da sha'awa ta yi ƙarfi sha'awar kuma take haɗe da jin daɗi yawwa to adatan a wannan lokaci maniyin yake fita amma in ya zan fitarsa ba bisa ga al'ada ba ne rashin lafiya ne ya janyo fitansa to wannan ba zai wajabta wanka ba walaufin naumi ko da a cikin bacci ne shi a cikin bacci ma fitan mani to wannan ba a mura'atin ma sha'awa amma in a falki ne mani ya fita to sharaɗin yi masa wanka sai in ya fita ne wato sha'awa ce ta fitar da shi amma shi a bacci to kaga ai ba a tsayawa a ce ai za a kula da cewa ka ji sha'awa ko baka yi tun da lokacin ai ba za ka iya kiyaye me ya faru ba ballantana in ka gama baccin sai ka iya gane cewa to akwai sha'awa ciki ko babu to shi yasa suka ce idan mai bacci ya fitar da mani ta kowace fuska ce to kawai zai je yi wanka amma wanda ba mai bacci ba to shi ana mura'atin wato ita sha'awa ɗin kamar yadda dai bayani ya gabata wa ilajul hashafati hakanan shigar da hashafa ya ce alhashafa shine ra'asu zakari kan zakari na namiji shi ake kira da alhashafa to shigar da shi fi farjin cikin kowane irin farji sai kawo shi na kira don ya nuna cewa farjin nan ba dole sai na mace ba an gane ko da na namiji ne dubura misali mutum ya shigar da kan zakarinsa to wannan yana wajabta masa wanka haka farjin nan koda na dabba ne koda na dabba ne eh shine fiqihun da yasa ya kawo shi a na kira fi farjin eh dan yayi umumi an gane au ha ko kuma gwargwadon ita hashafa din eh kila mutum ne wanda ba ya da hashafa din wani dalili ya sa an yanke masa kan zakari to sai zan daga inda aka yanke abin da ya shiga cikin farji din ya kai tsayin ita hashafa din shi yasa suke cewa ai min maqtu'iha an gane daga inda an ka yanke ita hashafa din kila asidan ya samu ko wani rashin lafiya sai ya zan shi gaba ɗaya baya da kan zakari to daga inda ita hashafa ɗin ta cire ya shigar da shi cikin farji kowane iri ne to shi ma ya wajabta wanka gare shi ba za a ce a shi tun da baya da hashafa ba to ai ba wanka a kansa a shi ma akwai wanka to shi ma na auƙadare ha ko kuma kimanin ita hashafa ɗin ya ɓoyu ga wanda baya da hashafa ɗin kenan wa in kana ghaira baligin to idan ya zamo ba baligi ba yaro ne karami sai aka yi masa aure bai balaga ba inda dama shi sharaɗin aure ba sai baligi ba karamin yaro ko karamar yarinya za a iya mata aure a musulunci to da aka yi masa aure shi ba baligi ba amma matar tasa kuma ta balaga sai ya sadu da matan da ya sadu da ita to lam yalzamha to wankan bai waje ba gare ta ba ko da ita baliga ce tunda shi da ya sadu da ita ba baligi ba ne amma da sharaɗi illa an tunzila sai dai in ta yi inzali ta saukar da mani idan ta saukar da mani ta fitar da mani to wannan fitar da maniyin nata ya wajabta mata wanka an gane? ya wajabta mata wanka amma inda a ce saduwa ya da ita shi gairu baligin din kuma bata fitar da maniyi ba to anan babu wanka anan babu wanka tunda dama shi magana ilaji da aka yi magana to ana magana ne ta baligi ba ta gairu baligin ba shi yasa anan din ai sai maka wannan tafsilin ya ce in ya zama wanda ba baligi ba kenan wanda ya gabata kaga baligi ne baligi ne aw ya kuna murahiqan sharadi na biyu ko kuma sai in ya zamo murahiki almurahiku shine wanda qarabal buluga eh yana dab da ya zamo baligi bai balaga din ba amma yana dab da ya zamo baligi kila ma an dan fara ganin wasu alamu to shi kan in ya sadu da ita to za ta yi wanka shi an riskar da shi da baligi saboda suka ce zai iya yiwa ya balaga ɗin ina ba ta tun da dab yake da ya balaga ɗin ko kuma zai iya yiwa kamin ya sadu da ita bai balaga ba lokacin da yake saduwa da ita ɗin balagar ta zo to kaga ba mu da yaƙini game da shi to shi yasa sai malamai suka ce a riskar da shi ga ainihin baligi e tunda murahiki ne to shi kam a idan ya sadu da ita ko da inzali ko babu inzali to za ta yi wanka to amma shi da murahiki da shi gaira baligin din nan da ya ambata shine wahali umaru bihi to za a umarce shi shi ma ya wankan tun da shi kaga bai balaga ba ita kuma an faɗi inda wankan ya lizimce ta da inda bai lizimce ta ba to shi yaron fa shi murahikin shin za a umarce shi bihi da wankan tamrinan saboda ya zamo tirenin gare shi a koya masa ya saba sai zan koda balaga za ta zo ai ya iya ya ilmanta ko eh to akwai saɓani ƙaulani mala ce akwai zantuka guda biyu wasu daga cikin malamai suna ganin cewa a umarce shi wanka kuma shi ne zance mu utamadi eh amma fa ubannin kuma bisa mustahabbanci eh za a umarce shi wanka ala wajihin listihibabi eh kamar yadda wasu daga cikin shurrahu na muktasar suka kawo kamar mai attaji wal ikililu da kuma littafin minahul jalili to duk sharhohi ne ga shi al-muktasar to an ce za a umarce shi bisa ga mustahabbanci shi wannan da bai balaga ba da ya sadu da baliga to shi sai ya yi wanka amma ba wai akan wajabci ba wasu kuma suka ce a'a shi ma ba zai yi wanka ba tun da dama wanka yana hawa wuyan baligi ne to shi kuma ba baligi ba ne to amma zance ne wanda baya da ƙarfi a bazahaba wancan na farkon cewa a dinga umurtarsa domin tablinan domin a koya masa a horar da shi akan wankan ya zamo ya ilmantu ko da balagan za ta zo ya riga ya saba to shi ya fi walau azala to da mutum ya yi ma matarsa azalo shine yana saduwa da matarsa da ya ji maniyi zai fita sai ya zare zakarinsa sai ya zubar da maniyin a waje shake kira da azalu awwaqi'a ko kuma ya sadu da matar tashi bainal fakhazaini tsakanin cinyoyinta guda biyu ko wancan na farko na azalu ko wannan to fasa bakal ma'u sai ruwan mani ya rigaya ila farjiha ya gangara cikin farjinta eh ya sadu da ita da ya ji mani zai fita sai ya zare zakarinsa sai ya zubar da shi gefe amma a haka tsautsai ya kai maniyin kuma har ya sake gangarowa sai ya shiga wato farjinta ko kuma ya sadu da ita ne tsakanin cinyoyinta, to shi ma mani ya kubce ya gangara ya shiga farjinta. Fa'an zalat, shigan maniyin nasa, to ita ma sai ta yi inzali, sai ta fitar da nata maniyin. An gane to lazima haga ya can ƙarshe, to wanka ya waje ba, ya waje ba gare ta, e, saboda inzalin da ta yi ita ba. E, awil tazzat. ko kuma a'a ba ta yi inzali ba amma ta ji daɗi eh da maniyin nashi ya gangaro daga cinyoyinta ko bayan ya yi azulu sai ya shiga cikin farjinta sai ta ji daɗi amma ba ta yi inzali ba eh to shi ma ta yi wanka wasu malamai sun ce mai yiwuwa hakan yake nufi eh duk da shi wannan na cewa in ba ta yi inzali ba ta ji daɗi shi ba za ta yi wanka ba shi ne zance mu'tamadi a a mazhaba ba gane yawwa abin da yake zance mafi ƙarfi a ko da mani ya shiga amma ba ta yi inzali ba kawai daɗi ta ji to wanka bai waje ba a kanta ba wanka bai waje ba a kanta ba wannan bisa ga ra'ayin wasu malamai to shi yasa zamu ga shi malam mai muktasar to wannan ya daga cikin wuraren da shi mala abdurrahman ibn askar ya saba masa ko shi mai muktasar abin da yake cewa labi maniyin wasala lil farji walau iltazzat ya ce wanka baya lizimta ga mace an gane saboda kawai maniyin mijinta da ya gangaro har ya sadu cikin farjinta sai ta ji daɗi an gane amma ba ta yi inzali ba malam mai muktasar ya ce babu wanka a kanta shi kuma ibnu askar ya ce a'a za ta yi wanka to a nan tun da kun san mun yi bayani a da tarihinsu shi ibnu askar kun ga riwaya sa riwaya ce ta al-iraqiyuna shi kuma malam mai muktasar ko faɗa cewa ɗan ina ne eh ɗan masar ne riwayarsa riwaya ce ta mutanen masar ko ba shi shi mai askari ai ya ma ya ma riga mai muktasar ai ai yana gabansa sanda har wajen shekara ma talatin da wani abu da rasuwarsa sannan shi mai muktasar ɗin ya rasu saboda haka askari ya riga muktasar ya riga shi to anan dai abin da dai zance yake mu'tamadi a in dai daɗi ta ji ba ta yi inzali ba babu mi babu wanka a kai amma wasu mazhabobin kuma su sun tafi kan cewa a duka dai za ta yi wanka saboda saboda wannan to wannan abin da aka an ka yasa aka yi wannan magana kaga tun da al'aurar tasa ba ta shiga cikin wato farjin nata ba tun da ya sadu da ita ne ta wani gun daban babu al'ilaju shi samuwar ilaji in dai ba ligai ne to ba a mura'atin fitar da mani da sauransu ba a wannan saboda haka wadda ke da to shi malam mai askari sai ya ɗauki wannan mazhabar cewa ta yi inzali ko ta ji daɗi to duka dai lazima hawan kan ya lizimce ta wanki ba'u da mil haidi na'am na'am
wannan maganin ba ta haɗu da wata rufi taya
don kamar cikin da su walau azala
ba ta haɗu da wuce ba kamar na cewa nan shi yana bayan na ya nuna kamar yadda nan ya nuna walau azala ni har yanzu ban fahimce ka ba kamar azalo ɗin
to ai shi ake magana ai. ko azalu ko saduwa da ita tsakanin cinyoyinta sai mi shi na ainihin nika magana Mm.
na cewa azalo al'aura ta shiga ciki eh kuma amma ya nuna Mm.
ba a yin Mm. eh shi a ra'ayin wasu ba ai shi ne mun ka faɗa ai mun faɗi wancan mun faɗi wannan ko baka je zantukan ba yawwa su wasu na ganin cewa a dole dukan za ta yi wankan kowanne da azalu ɗin da saduwa da ita tsakanin cinyoyinta tunda ko shi ilaja ai akwai sabani har agun sahabbai ma ba wai ijma'i ba ne eh wasu da ganin ma in dai an sadu in dai ba inzali ma ba ba wanka eh akwai wannan sabani ai wanqita'u damil haidi haka da yankewa jinin al'ada wan nifasi da jinin haihuwa to shi ba yana wajabta wanka ukhrujul waladi haka nan fitan ɗa lokacin haihuwa shi ma yana wajabta wanka wa illam tara daman ko da ba ta ga jini ba eh kamar haihu wanda za a ce mace ta haihu misali amma ba ta ga jini ba to shi ma dai za ta yi wanka a wani ƙaule duba da cewa haihuwa ba jini nadiri ne to shi kuma annadiru la hukuma lahu to sai aka ba shi hukuncin shi wanda yake shi ne aka saba da shi shi yake da yawa shi ne haihuwa da jini don mace ta haihu ba jini to shi ma suka ce za ta yi wanka amma malam allahami ya ce ya ba za ta yi wanka ba ne mace ta haihu tun da ba jini to me za ta ba wanka kawai dai ta wanke kazanta amma ba wajabcin wanka a kanta eh to shi ma dai wannan ba mu'tamadi ba ne zace mu'tamadi shi ne abin da ya faɗa a nan an gane yawwa haihuwa to tana wajabta wanka ita karin inda yaro ya fito ko da jini ko ba jini wa islamul kafiri musulunta kafiri shi ma yana wajabta wanka shi ma yana wajabta wanka kafiri yan musulunta to sai ya wanka wa yujzihi inda tiqadihi wa yujzihi wa yujzihi yana isan masa inda atiqadihi lokacin da ya kudurta musuluncin qabla talaffuzi bihi kamin ya furta la ilaha illallah sai ya yi wanka misali ya gamsu da zai zai musulunta din kuma ya kudurta musuluncin to sai ya yi wanka ya yi wanka bayan ya yi wanka ya ji an ka ba shi la ilaha illallah aka yi masa talqini to wancan wankan ya isan masa ba sharaɗi ba ne sai an ba shi kalima sannan ya yi wanka sai dai ya nuwi raf aljanabati malamai suka ce zai ni ya ɗauke janaba shi kuma wannan saɓanin masu ciya a zai ni ya shiga musulunci ta shi ba akwai zantuka guda biyu a nan wacce niyya zai zai niyya zai shiga musulunci ne ko zai niyya zai ɗauke janaba ne to shi malam sai ya ɗauke wannan cewa zai niyyar ɗauke janaba to a wurinsa kaga in yayi wata niyya ba wannan ba wankan bai ba tunda kaga akwai janaba a tare da shi to wannan niyyar da zai sai niyyar ɗauke duk wata janaba da ya samu kamin ya musulunta kenan amma wasu malamai suka ce a ko niyyar musulunci ya ta wadatar tunda shi dawa musulunci ai yana yana tsalkake komai ai to kaga ba matsala in yi niyan musulunci to ai janaban ma ta shiga tunda ita ma a musuluncin ake bayaninta wani bangare ne na musuluncin fa'in adimal ma'a to shi kafirin nan idan ya rasa ruwan da zai yi wanka tunda an ce yi wanka ai to ga shi ya musulunta kuma ba ruwa kuma ga lokacin sallah ya taimama sai ya taimama tunda yanzu ai musulmi ne ba ba haka ba sai ya taimama ya sallarsa daga baya in ya samu ruwa sai ya wankansa kamar yadda musulmi na asali in ya rasa ruwa ko da yana da janaba zai yi in ya rasa ruwa to sai bayanin yadda ake wankan sifatul gusuli siffar yadda ake wanka yabda'u bi gasli yadaihi mai wanka zai farawa da wanke hannayensa guda biyu wal aza da ƙazanta an badanihi da tara daga barin jikinsa wato ƙazanta da take jikinsa sai ya fara wanke ta wa masununuhu sunnonin wanka almadmadatu kurkurar baki walistin shaƙu da shaƙa ruwa wal wudu'u da alwala yanwe bihi amma ita wannan alwalan da kurkurar bakin to sai ya yi niyya bihi da shi sunnatal gusuli sunna ce ta wanka eh tunda ita arwalla ita na matsayin sunna ne wankan shi a farilla to in ya zo sai ya yi niyyar ita wannan arwallan niyya ce ta niyyar sunna ce ta wanka tunda alwallan yana daga cikin sunnonin wankan wa yukhallilu usula sha'ri ra'si kuma sai ya tsatsefe tushen gashinsa can ƙarƙashin gashinsa sai ya tsatsefe shi ma'ana ya dinga shigar da ruwa yana cuɗanyawa eh hatta yurwiyaha har sai ya ƙosar da tushen gashin nasa sai ya ƙoshi da ruwa ma'ana sai ya zama ruwa sun game shi gaba ɗaya kenan waya ummu sai ya game sa'ira jasidihi gaba ɗayan jikinsa da zuba ruwa tare da cuɗanyawa fa'in baƙiya to idan ya yi wanka lum'atun sai wata lum'a ta yi saura ya yi wanka amma akwai wani wuri daga cikin jikinsa komi ƙanƙantansa bai nan wurin bai samu ruwa ba bale cuɗanyawa to lam yujzihi to wankan nan bai san masa ba eh kenan in ma yayi sallah to kaga sallan nan sai ya sake ta in ya tuna lam'an nan sai ya je ya gya ya sake kulla niyya sai ya wanke lum'a din sai ya mayar da sallolin da yayi da wannan wankan da ya mai na kasu ko da kwana nawa ne wala yalzamul mar'ata naqadu bafa'iriha warware kitson mace to wala yalzamul mar'ata ba zai zan tilas ga mace ba mace adda janaba ko ta zo za ta yi wankan jinin wani wanka dai na ibada duk da wasu na rarrabewa tsakanin shi wankan janaba da na al'ada ne da na al'ada to ta zo za ta yi wankan shi jinin al'ada ɗin kuma ga ta da kitso to ba za a ce yanzu tilasta ne sai ta warware gashin ba tun da ba akwai wani nau'i na mashakka a ciki bal ba haka ba tu'arrikuhu eh tu'arrikuhu a wata nushan tuharrikuhu ha madadin ainu akwai wannan nusha ɗin ma'ana za ta cuɗanya gashin tsorayen nata ta cuɗanya su da ruwa ta mummurza ta yi iya ƙoƙarinta ta ga cewa ruwan ya shiga ko'ina da inda ake buƙata to da tuharrikuhu da tu'arrikuhu to duka ma'ana ɗaya ce hatta turwiyahu sai ta ƙosar da shi da ruwa sai ya zan kowane tsoro nata ya ƙoshi ya sha ruwa to amma wannan malamai suka ce in kitson ba a ɗaure shi da yawa ba idan an ɗaure shi da yawa ya ɗauri sosai an matse shi sosai to wannan sun ce sai ta warware kitson a shi dai kitson dai kala-kala ne ko wanda za ka ga ya tanku sosai ko yawato in an tanke shi sosai ta yadda misali ko an zuba ruwan ruwan ba zai iya ratsa gashin ba to sai ta warware kitson eh shi roba ai ba kitso ba ne wannan dole ta cire shi ai yawwa tun da haga wani abu na tassa ta ruhimi yawwa to shi kaga ba kitso ba ne na ana magana kitson an gane yawa in kuma ta irin wanda tsahi ka yi saba sama haka to shi ake magana da kawai wannan cuɗan yara za ta yi amma dai in ya tanku sosai ya yi ƙarhin da koda ta zuba ruwa ba zai yi ruwa ya shiga da har zuwa ga usuli asalinsa ba to wannan malamai suka ce sai ta sai ta warware wannan shine abin da mazhaba take akai amma akwai mazhabu shafi'iyya su sun ce a'a tun da dai ba wani abu tassa ta rufe gashin ba da wani roba ko wasu abubuwa ba za ta walwale ba kawai dai za ta iya ƙoƙarinta ne ta ga cewa dai ta gusar da shakku na tunanin cewa duk inda ya kamata ruwan ya shiga ya shiga to in ta yi wannan shi kenan ko kuma ya zan abin da tassa ta rufe gashin da shi ba zai hana maruwa isa ga gashin ba to shi ma wannan ba za a ce ta cire ba amma duk kawai dai dabidi shine isar ruwa ga ko'ina yadda zai game shi gashin kai ɗin har ƙarƙashinsa da ko'ina tun da gashin shi ma yanzu hukuncin shi hukuncin jiki yadda yau waje ba ta wanke fuska da hannaye da ƙafafu a wanka to haka shi ma gashin shi ma hukuncin shi guda da hannu hukuncin shi guda da fuska eh amma su malikawa suka ce a'a in dai kitson ya tanku sosai to sai ta walwale shi saboda so tari an tanke shi to za ka ga an zuba ruwa ruwan ba za su iya ratsa shi ba eh to su matan sun san yanayin yadda suke abubuwa to mafi kyau abinda ya fi sauƙi ga mace kaga sai ta san irin nau'in kitson da za ta yi saboda kar janaba ta kama ta kuma a ce misali ta yi kitso yau kuma gobe sai ga janaba to kaga in ya tanku kuma dole sai ta sake walwale eh kaga akwai wahala ke da kaga sai ta ɗanyi mai dama dama eh shi kuma roba dama ma'auni shine yana hana ruwa ko bai hana ba to shi dai ne amma ne su za a tambaya tunda ku ai ba kwasa su za su ba da amsa eh idan kika sa yana hana ma ruwa ya isa ga gashin ki to cire in bai hana kuma shikenan wa yujzi'u anil had anil hadasil asghari sannan shi wannan wanka da ake magana na ibada yana isa yana wadatarwa anil hadasil asghari daga hadasi karami wa illam yanwihi ko da bai niyya ɗauke hadasi karami ba to ya dai ɗauke masa tunda yana da janaba kuma akwai hadasi na bauli ko rihi abin nan ko gayaɗi tare da shi an gane yawwa to in ya zo kawai da ya yi wankan ibada shi kenan ya ɗauke masa duk wani hadasi tun da wankan shi yana ɗauke hadasi babba ne to min babu aula ya ɗauke ƙaramin to ba buƙatar yanzu misali sai ya yi wata alwala saboda ita alwala tana ɗauke ƙaramin hadasi ne to wancan wankan da ya yi ya isan masa wayi jizi'uha sannan wanka yana isan mamace lil haidi wadda jinin haila ya zo mata ya ɗauke wal janabati sannan kuma ga janaba ta same ta e, mace ce jininta ya ɗauke tana shirin ta yi wanka kuma sai ga janaba so kaga ta samu hadasi guda biyu manya e, ga wancan hadasi na ɗauke jinin al'ada sannan ga na janaba to gusulun wahidin wanka ɗaya ya, ya wadata mm. sai ta je ta yi musu wanka ɗaya da shi na al'adan da shi na janaban ɗin amma fa sharaɗi iza na huma in ta yi niyyar su su biyu niyya niyyar abu biyu za ta yi yauwa ɗauke janaba sannan da kuma ɗauke wa jinin al'ada amma in ta yi niyyar ɗayan to sai ta sake na biyun wanda ba ta yi niyyarsa ba kenan sharaɗin ɗayan ya wadatar shine me in ta niyyar su gaba ɗaya wasifatul wajibi wa gairihi sawa'un malam ya ce siffar yadda ake wanka na tilas na wajibi to daidai yake da siffar yadda ake wanka wanda ba na farilla ba sau da haka da wankan janaba da wankan jinin al'ada da wankan zuwa juma'a da wankan sallar idi da sauran duk wani wanka to siffa ɗaya ce wajen yi ba bambanci yadda ka ji an yi bayani ga yadda za ka yi wankan janaba su ma haka za ka yi su to shi ne ce sawa'un daidai ne babu bambanci wai jizi'ul wajibu kuma shi wajibi yana wadatarwa an gairihi daga waninsa idan wanka wajibi ya haɗu da wanka wanda ba na wajibi ba to na wajibin ya isar ma wanda ba na wajibi ba eh za ka yi wankan zuwa juma'a kuma ga wankan janaba tare da kai eh ba ba haka ba to shi kenan sai ka yi niyyar kawai wankan janaba ɗin shi ma na jima'a ɗin sai ka yi niyyarsa ta ba'an sai ka yi na janaban an gani shi kenan na janaba ɗin yanzu ya ɗauke ya tsaya baka a madadin wancan ɗin eh ba wai in ka gama na janaban kuma sai ka sake dawowa ka yi da jima'a ba saboda shi na jima'a bai kai wannan ba bai kai wannan ba bi khilafi akasihi sabanin sun koyin wannan an gane yawwa wankan da ba na wajibi ba bai dauke na wajibi saboda haka in ka zo kana da wankan jima'a kana da wankan janaba guda biyu amma sai kai niyyar wankan jima'a sannan daga baya sai kai niyyar wankan shi janaba din eh to in kai kowane babu babu na jima'an babu na mi babu na janaba kenan yanzu na janaban ya zamo mai biya ga na juma'a to dama wajibi na bin abin da ba wajibi ba sai dai ka fara gabatar da niyyar shi na wajibin na janaba din shi kuma na juma'a din sai ya biyo ta ba'an niyyarsa sai ta biyo baya an gani yau amma ba za ka gabatar da niyyar wanka na farilla na mustahabbi sannan kuma ka biyo da niyyar wankan da yake na farilla ba in ka yi haka to shine ya ce wannan bai yi ba saboda almu'tama shi na wajibin shine ginshiki domin wancan ko baka yi shi ba ai ba komai eh da misali zuwa ɗaya kai kai na janaban ka kai komai baka ma yi niyyar ma na juma'an ba sai ka sa kayan ka shikenan ba wani laifi da kai ka je kai juma'a juma'a ka tayi ko ba haka ba amma saɓanin in ka yi na juma'a sai ka kyale na janaban to wancan na juma'a ɗin ya ɗauke ma na janaba kaga bai ɗauke maka ba wala hadda babu iyaka li ƙadarin ma'i ga gwargwaron abin da za a ɗiba na ruwa a yi wanka da shi bal bi hasabi halihi shi mai wanka ya kalli yanayinsa yanayin girman jikinsa ko yanayin yawan gashinsa masu yawan gashi to sun fi shan ruwa da yawa walil junubi al'akalu cin abinci ya halatta ga mai janaba in mutum na da janaba zai iya cin abinci wata kararul jima'i haka ya halatta ya maimaita saduwa da iyalinsa duk babu komai wannan ya halatta ya bacci kabla gusulihi kamin ya yi wankansa lakin sai dai su uku ɗin nan da aka ambata yustahabbu an so alwudu yustahabbu na ƙarshen nan kai yustahabbu an so alwudu yayi alwalalin naumi don yayi bacci eh duk da shi ma sadon suna cewa yayi alwala shi ma cin abincin dai wasu na faɗa to amma shi nan ya ware baccin kawai eh shi zai iya masa alwala don yin alwala sai ya je ya yi baccinsa e kuma ita wannan alwalan suka ce in an yi ta ba abin da ke warware ta sai jima'i e saduwa ɗaya ke warware ta amma kuma babu abin da ake yi da ita duk wani abu wanda ya shahi ibada ba a yanta da shi alwala ce mai ban mamaki ita ce mafi rauni ta wata fuskan kuma ita ce mafi ƙarfi ta wata fuskan wajen warwarewa ta fi kowace arwalla ƙarfi saboda saduwa da mace ɗaya ke warware ta amma fitsari ga yaɗi duk tana nan daram ita ce mafi rauni saboda komi ba a yi da ita ko karatun ƙur'ani ba a yi da ita bale sallah ko yawwa to kanka ji an ce arwallah sai ka hararo sallah na'am
so idan mutum ya arwala wanda ba janaba gare ba irin haka zai bacci na kawai sai ya arwala a to arwallah bacci yayi niyya niyya ake kallo ai niyyarsa za a kalla ita arwallah dan me yayi ta to kaga ba batun ibada saboda haka koda ya fasa yin baccin ba zai yi ibada da wannan alwala ba sai ya sake wata sai ya jaddada niyyar eh tun da waccan ya yi ta ne don me don ya kwanta ya hutu to ita ma wannan ba a sallah da ita Mm, to ba ita ake magana ba ga ana maganar mutumin da yake da janaba to kuma yana son ya yi bacci to shine aka ce an so ya yi alwala e, to ita ce alwalar da ake ce maka ba abin da ke walwale ta in ba saduwa ba ba wai waccan alwala ta shiga bacci ba waccan daban wannan daban walahu tilawatul ayati kuma ya samu ya karanta wasu daga cikin ayoyin ƙur'ani ba da yawa ba kamar aya ɗaya biyu uku haka shi ma don neman tsari ko kuma don kafa hujja magana ya faɗa sai aka ce to ya kawo dalili to ya halatta ya ja aya ɗaya biyu kaddai su yawa shi yasa ya ce al'ayat an gani wa yustahabbu alwudu'u lin-nawmi to wannan maimai ne ya yayi takarari ne an so yayi alwala domin bacci shi shi mai janaban kenan a akwai wannan jumlan ai eh akwai ta a wasu nusar din eh kuma ita ce ma nusra mu'tama da ai sai dai maimai ne tunda ya faɗe shi a can baya lakin yustahabbul wudu'u lin-nawmi eh to ƙarshe kuma sai ya sake rufewa da wa yustahabbul wudu lin-nawmi eh to dun nusakh mu'tamara akwai ta wayam na'ul hadasal akbaru hadasi babba yana hana ma yamna'uhul asgaru abinda karamin hadasi yake hanawa duk abinda za ka je an ce in baka da arwallah ba za ka yi shi ba to haka ita ma janaba da ƙari ma wadhulal masjidi ai wayam na'ul hadasul akbaru dukhulal masjidi hadasi babba yana hana shiga masallaci watilawatul qur'ani yana hana karanta qur'ani illa an takhafa al-ha'idu sai dai in mace ce mai jina al'ada ta ji tsoron annisiyana mantuwa to kuma ga jini ya zo mata kuma jini aga yakan ɗan yan kwanaki watakila jininta yakan yi kwana goma to in an ce ba za ta yi tilawa ba tsawon kwana goma to kaga har danta zai zube to ita za ta iya ci gaba da tilawanta sabanin mai janaba shi kaga yana da damar yayi wanka yauwa shi laluransa to bai yi tsanani ba kamar na mai jini ita mai jinin dole sai ta jira jinin ya ɗauke shi ko maniyin ne ya riga ya fita yanzu kawai abin da ya rage masa ya je ya nemi ruwa ya wanka to shi yasa malamai suka bambance akwai riwaya ma cewa ita ma za ta ma iya ɗaukan ƙur'ani duk an mata uzuri wa marra'a wanda ya ga maniyan maniyi fi saubihi ga suturansa walam ya zukuri ihtilaman amma bai tuna mafalki ba amma dai kuma ya ga ga maniyi kila ko ɗanye ko busasshe a suturansa eh yanzu ba za mu ce a to ai yana yiwa kila ba mahulki ba ai yana yiwa kila wani ya zuba mai shi eh ba za a kalli wannan ba kawai igita sala domin shari'a ta ɗauka yanzu shi addama ne kuma bai da wanka saboda haka ya je ya yi wanka eh ya je ya wanka kawai eh tunda in ya tuna kaga ya mafalki to kaga shi kenan eh to amma zai iya yiwa shi dai ba zai tuna ya yi mafalki ba to me kawo kuma mani kuma tun da dai rigarsa ce tsohon shari'a ta ce maniyan nasa ne ko ba haka ba eh sai dai in sharing suke yi shi da wani shi ya sa kayan wancan ya sa to malamai sun ce dukkan su su yi wanka tun da ba a san ko nawa na ba eh riga ce kowa da sa kai ka sa abokin ka ya sa ko kanin ka ya sa to sai ɗayanku ya gama ni gare ta an ga tambayi kowa kowa ya ce shi ba shi na ba to sai shari'a ta ce kowa ya je yi wanka eh wa ana ba sallafi kuma duk sallar da ya a cikinsa ya sake ta ko da kwana nawa ne yawwa misali kila ya sa rigan sai ya cire bayan kwana biyu sai ya ɗauko rigan da ya wanke sai ya gaga mani ya yi ya ya tuna to yaushe ya mafarki kuma bai tuna ba eh to ya je ya yi wanka in ya yi wanka duk sallar da ya cikin kwana biyun nan ya rama ta yami ya rama ta eh daga baccin da shi ne na ƙarshe kamin ya cire wannan rigar eh to daga wannan baccin duk sallolin da ya bayan ya tashi daga baccin to duk sallolin da ya zuwa lokacin da ya gama niyin sai ya sake sallolin shine wa adama sallafihi ma baina naumihi tsakanin baccinsa na ƙarshe da cire kayan ko kuma tsakanin baccinsa na ƙarshe wa ru'uyatihi da ganin maniyin kila irin masu sa kaya na su yi sati ma ba su cire ba eh to ya zo wata rana bai kula ba kawai sai ya gama ni ga rigarsa kila ya kwana uku da kayan kuma bai cire ba amma kuma ya kasa tuna yaushe ya mafalki ya kasa tunawa to sai ya tuno baccinsa na ƙarshe da ganin shi wannan maniyin to duk sallolin da ya yara masu bayan ya yi wanka da shari'a kenan in kuma kowa na sharing to shi ma haka dai za su yi kamar yadda mun ka faɗi ko kuma shi da matar shi ne kowa ya sa rigar eh ba a san na maniyin nashi ne ko nata ba da sai su je su yi wanka su sake salloli tunda in mun ce nashi ne to yana iya yiwa ba nashi ba ne in mun ce nata ne yana iya yiwa ba nata ba ne nashi ne ko ba haka ba ina fatar an gane in ya zan kowa na sawa kenan ba wai kayan wani ya keɓanta da shi ba amma in wani ya keɓanta da shi shi kuma wani ya ara so ɗaya ya ara na 'yan mintuna ya zo ya cire to shi kaga ba za mu ɗora mai cewa ya wanka ba sai mu yi amfani da galibi tunda kai ne sahibin kaya kuma kai ne ga al'ada kake daɗewa da kaya to kai ne za ka yi wanka sai ka sake sallar da kai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله